بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته a yau kwanan wata 23 ga watan zulhajji shekara ta 1431 hijirar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina wanda shine ya dace da 29 ga ga watan goma sha ɗaya kenan ko shekara ta 2010 a lissafin turawa yau za mu tashi a darasi na goma sha bakwai a cikin wannan sura mai albarka suratu ali imran idan mu manta ba a karatunmu na ƙarshe da muka tsaya mun tsaya ne a kan aya ta wato 120 fadin Allah in tamsaskum hasanatun tasu'uhum wa in tusibkum sayyi'atun yafrahu biha idan kyakkyawan abu na faranta rai ya same ku wato sai ya bakanta wa kafirai makiyanku idan kuma mummunan abu ya same ku ya farahu biha sai su yi farin ciki su rinka jin daɗi da wannan suna alfahari da haka ma Allah ce wa in tasbiru wa tattaqu la yadurrukum kaiduhum shay'an da za ku yi haƙuri kuma ku kiyaye dokokin Allah tabaraka wa ta'ala to kaidinsu da makircin su ba zai cutar da ku ba inna Allah bima ya'maluna muhit lalle Allah masani ne dangane da abin da suke aikatawa gaba ɗaya na makirci da kaidi to yau za mu tashi wa idh gadauta min ahlika tubawwi almu'minina maqa'idan lil qital na'am mana a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال والله سميع عليم
وإذ غدوت كش كتنا يا من ذن الله صلى الله عليه وسلم yayin da kai ainihin wato sammako kana kokarin shirya muminai tubawwi almu'minin kana shirya muminai kana sassauke su ka ajiye wannan anan ka ajiye wannan anan tubawwi almu'minina maqa'ida lil qitali kana sanya su wato maqa'id wuraren da ya kamata su zauna don yin yaƙi ko inda za su tsaya don yaƙi maƙa'id al-qital mawatsina wa mawazi al-qital kenan wuraren yaƙi da za su tsaya a larabci akan ce bawatul qauma idza watantuhum idan ka sama mutum wurin zama ko wurin tsayawa akan ce da shi bawata ka ce bawata a larabci kamar yadda Allah ce wa laqad bawwa'na bani isra'ila mubawwa'a sidiqin walaƙar bawa ana bani isra'ila mu bawa a sidikin kenan mun sama musu wuri da ajiye su da kakkafa su tubawwi ulmu'minina wa idh gadawta min ahlika tubawwi ulmu'minina maqa'ida lil qital wallahu sami'un alim ka tuna wannan lokaci lalle Allah masani ne kuma mai ji ne malamai sun sabani shin wani yaki ne wannan wasu ka ce yakin badar ne ka tuna lokacin badar da ka ta ɗaukan muminai kana kafe su kai tsaya a nan gurin ka tsare mana nan kai toshe mana can kai rike mana nan wasu kuma suka ce a'a ranar yakin ohot ne wasu kuma suka ce ranar yakin ahzab ne ranar yakin ahzab yakin gwalalo kenan to da yawa malamai sun ce ohot ne don a lokacin annabi sallallahu alaihi wa sallama ya shawarci a sahabbai ya samu labarin mashirkai sun tattaro da kayansu sun yi masauki a Ohot ranar laraba ranar laraba wanda Allah da ya ji labarin ga mashirkai kafirai sun zo don su yaƙe shi sai ya shawarci sahabbansa har ma ya kira abdullahi ibn ubay ibn salul yace da Allah ina neman shawara me ya kamata mu yi ga waɗannan mutanen sun tsaya mana za su yaƙe mu shi kuma wannan munafiki ne kowa ya sani sannan ya nemi shawara wasu daga cikin sahabbai me ya kamata a yi abdullahi ibn ubay ibn salul da shi da wasu mutanen madina suka ce ya rasulullah ya kai manzan allah ka yi zamanka a madina kar ka yadda ka fita kada ka je ko ina fa wallahi ma kharajna minha ila aduwin qattu illa asaba minna wallahi matukar aka zo za a yaƙe mu muka fita daga garin mu muka je wai za mu tare abokin gaba wallahi za a karya mu suka ce kuma wallahi duk abokin gaban da ya zo ya tarar da mu a gida ba mu fita muka tsare shi ba ya zo ya tarar da mu a gida to wallahi za mu masa kaca kaca da haka mu yi zaman mu a gida kaga wannan wani tunani ne in ba an yi da gaske ba sai a ce eh haka ne to ka san munafiki ya iya magana munafiki yana da zaƙin baki yace mu yi zaman mu yace idan suka zo yaran madina kurum sun ishe su da duwatsu za mu sa a jefe su a musu raga-raga yaushe za mu je mu ɗauki kanmu ya rasulallah ba mu san shirin su ba mu je mu jefa kanmu cikin fitina da tashin hankali mai zaman mu kawai to wannan abun ya damu annabi sallallahu alaihi wasallam wasu kuma daga cikin sahabbai suka ce wallahi mu fita yan gaba dai gaba dai waɗanda dama an je yakin badar ba su samu shahada ba suna gani yaushe za a zauna a gida ce a fita kurum yaushe za mu bari abokin gaba ya zo ya rutsa mu a gida yanzu ko anan ne a tunaninka misalin da abokin gaba ya same ka a cikin ɗakinka ya rutsa ka ai wanda a ce ka fito waje ne kana kare gida kuna fafatawa da shi ku taɓa wuta da kai da shi suka ce bara mu zauna ba gaskiya kurin mu fita ya manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi sallama ya bi wannan shawara ta bi din ya shiga gida kawai bai ce musu komai bai kintso ya dauro makamansa ya saka uniform na yaki dan akwai kayan yaki ba su ake fita ana kadika mata sala da su ba sai ce yalla mu tafi sai wasu sabai suka ce a ya manzo Allah in dai mun takura ma ne mun matsanta ma gaskiya a hakura din abuwa shawara ki shi ai bai dace ga annabi in ya saka kayan yaki ya koma ba sai ya yaki kurin ku tashi mutane dan salulu ko sai shiga madina ya ce ya biya ya bar an yara zai je halakar da mutane kaji kaji kaji kaji kaji to shine Allah ya saukar da wannan aya din wa iz gadawta min ahlika tubawwi'ul mu'minina ka tuna wannan lokaci da ka fitar da ka fita daga iyalinka ka fito daga gida تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال والله سميع عليم wasu daga cikin sabbai suka ce ya manzo Allah fita mu je mu samu waɗannan karnuka mu je mu yaƙe su mu kashe su mu kashe iska mu kashe banza arna karnuka suka ce la yarawna anna jabunna anhum wa da'ufna kas su ga mun muna jin tsoron su ne ko mun zama masu rauni manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kullum ya shirya kama hanya aka fita Allah kuma ya girme masu da wannan fita din aka fita aka je aka yi wannan wato yaƙi din to shine sai Allah yake cewa kuma me na'am
إذ هم الطائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما na'am وعلى الله فليتوكل المؤمنون إذ هم الطائفتان منكم أن تفشلا كتنا يا عند وسبنغري جماعة طائفة جماعة بيو طائفتان طائفة جماعة طائفتان جماعة جماعة guda biyu suka himmatu minkum a cikin ku an tafshala su ji tsoro ko su yi rauni su ja da baya su ne banu salama banu salima kenan daga kabilar khazraj da banu harita cikin al'ausu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fita yakin Uhud da mutum dubu wasu kuma suka ce mutum ɗari tara ne da hamsin aka fita yakin Uhud din tafiya tana tafiya ana tafiya ana tafiya Abdullahi ibn Ubay ibn Salul bai yi ƙasa a gwiwa ba ya bi su yana ta zuga yanzu fita za ku yi yanzu zuwa za ku yi ku je ku halakar da kanku kuna zaman zaman ku ha muhammadu ya zo ya jefa ku cikin tashin hankali da damuwa ku dawo wallahi sai da ya wabtare mutum ɗari uku a cikin mutum dubun nan ɗari uku sai da ya ɗebe su suka ce alama naktul anfusana wa auladana dan me za mu je mu kashe kawo kanmu da da 'ya'yanmu gaskiya ba za mu je ba muka koma sai suka koma kawai abu jabir sulami ya bi su yana cewa na hada ku da Allah ku dubi girman Allah kada ku yi wannan abun kunya ku dawo ku bi manzan Allah ga Muhammadu yana tafiya ku kuma kuna juyawa ba kuna cewa ba za ku je ba yanzu za ku bar annabin ku ya tafi haka ku juya masa baya yana faɗin wannan sai abdullahi ibn ubay sai ya jiyo yake cewa law la alamu qitalan lattaba'nakum mu inda mun san yaƙi za ku je ku yi wallahi ba za mu bi ku ba kudin ya sha jagorarsa jama'arsa suka gama hanya suke tafiya to sai ana cikin wannan yanayi fa sai banu salima da banu haris banu salima cikin khazraj banu haris cikin al'aus kabilu ne guda biyu sai su ma suka ce kai gaskiya wanda mu juya mu ba ka kaga rauni ko gaskiya mu wa gwanda mu juya mai kwana to shine Allah yake cewa إذ هم طائفتان منكم أن تفشلا كتنا يا عند أكسام طائفة بنو سلم سلمة دا بنو دا, دا الأوس da da da wannan wannan kabila suka suka ce su ma sun gamsu da ra'ayin nan na Abdullah ibn Ubay za su juya shine Allah ya ce ka tuna wannan lokacin amma wallahu waliyuhuma sai ce wa alallahi to shine Allah yake ba wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam labari fa asamahum Allah fa lam yansarifu Allah ya tsare su basu juya ba shine Allah ya tunatar da su wato ni'imar da da ya musu tuna Allah ya musu wata ni'ima fa ya kubutar da su yanzu kuma shine za su ce za su juya baya to shine Allah ya ce me
ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة haka فاتقوا الله لعلكم تشكرون
ku tuna walaqad nasarakum Allah bi badr haƙiƙa fa Allah ya taimake ku a badar yanzu kuna shakkan cewa za ku fita Allah ya tozartar da ku Allah ya taimake ku a badar wa antum azilla a lokacin kuna cikin kaskanci kuma kuna da ƙarancin yawa ba ku da adadi mai yawa saboda su mutum ɗari uku ne da goma sha uku kawai fa nasarahumullahu ta'ala ma'a qillati adadihim Allah ya taimake su a badar duk da cewa ba su da yawa amma yanzu mutum dubu fa kuke a badar mutum ɗari uku da sha uku an taimake ku an agaza muku yanzu kuma ku mutum dubu sai ku biya ra'ayin munafukai ولقد نصركم الله ببدر وانتم اذله فاتقوا الله كجي tsoron Allah ya ku bayin Allah la'allakum tashkurun wannan shine zai sa ku yi godiya ma Allah tabaraka wa ta'ala ka duba yadda Allah yake mu'amala da mu'minai malam cikin rarrashi in sun yi can sai a dawo da sunan in sun yi can sai a sun yi can an dawo da sun yi can a ce ku tuna fa yakin badar an yi shi ne a ranar sha biyu ga watan ramadan shekara ta biyu yakin shekara ta biyu kenan bayan hijira ta da muhammad sallallahu alaihi wasallama a bisa wani kauli wasu wani kauli yace shekara ta farko na farko an shiga ta biyu ko kuma ƙarshen na farko Uhud kuma sai zama shekara ta biyu in mun ɗauki wancan ra'ayi da yace shekara ta biyu ne badar to Uhud zai zama to shekara ta uku ne dan tsakanin badar da Uhud shekara ɗaya ne tsakanin badar da Uhud shekara nawa ne shekara ɗaya shekara ɗaya to bari mu ji me ya faru
إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين إذ تقول إذ تقول للمؤمنين كتنا عندك كتشي مؤمني ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم ينزل بإشيكم الله يا- يا قال مكو كرفي شيني يمدكم الله تبارك وتعالى يا قال مكو كرفي bayan karfin da kuke da shi bi salasati alafin min al mala'ika ya karo muku mala'iku dubu uku munzalin ana masu saukar da su shine munzali malamai sun yi sabani dangane da wannan aya din imamu da Allah ya masa rahama ya ce ranar yakin badar Allah madaukin sarki ya ƙara wa muminai ƙarfi da mala'iku dubu da Allah ce istastaghithuna rabbakum fastajaba lakum anni mumiddukum bi alfin min almalaikati murdifin murdifin anan gurin wannan aya din sai ta ce um, an sauka musu da mala- mala'iku ne nawa dubu wannan dubu uku can kuma dubu daya malamai suka ce to um, yaya za a yi a hada waccan aya din da wannan suka ce babu cin karo duk wanda wannan wanda ta faɗa ta ce ta ce dubu ɗaya ba cewa aka yi dubu ɗaya ne kaɗai ba don cewa aka yi murdifin in an ce murdifin wasu na biyo bayan wasu an gane wasu na biyo bayan wasu wannan kuma aka ce menene bi salatati alafin min al mala'ika to ma zai daɗa ƙarawa ma sai ya ce kuma me
بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين haka bala Allah ce idan kun yi haƙuri ma numiddukum za mu kenan kamar ka ce bala numiddukum za ma dai mu mu daɗa ƙarfafa ku bayan ƙarfafa ku da muka yi na farko in taswiru in kun yi haƙuri ga abokanan gabanku kuka yi haƙuri da sharrinsu kuka yi haƙuri da makircinsu ba ku tsorata ba watattaku kuma kuka kiyaye saba wa annabinku wa ya tukun min faurihim hada mushrikai za su zo muku wannan ya tukun zamiri yana kuma ne kan me mushrikai za su zo muku min faurihim hada suna cikin wato fushi su zo muku da fuska ta fushi da bacin rai a wannan lokaci yumdidukum rabbukum bi khamsati alafin min al mala'ikati musawwimin Allah madaukin sarki zai muku ƙari mala'iku dubu biyar musawwimina za su zo suna da wato alama shine musawwimin suna da alama a jikinsu mu koma kan aya ɗin ta farko da Allah madaukin sarki yake cewa idan kun yi haƙuri Allah zai ƙarfafa ku shine yumdidkum rabbukum kalmar al'imdadu larabci suna da laraba suna cewa in an ce al'imdadu ana nufin i'anatul jaishi bil jaishi ma'ana a ƙara ƙarfin soja da soja shine yumdilkum rabbukum Allah zai ƙara muku ƙarfin sojoji sojoji na mutane kuke da shi to shi zai kawo muku sojojin mala'iku shine yumdilkum rabbukum wasu malamai suka ce duk abin da za a ƙara shi ta fuskar ƙarfi ana ce da shi wato a amaddahu imdadan amaddahu imdadan abinda kuma ƙari ne kawai ala jihati ziyada ƙari kawai da larabci akan ce maddahu maddan wannan ƙari kawai amma in ƙari ya hada da ƙarfi sai a ce amadda idan kuma ƙari ne kurum sai a ce madda kamar yadda Allah ke cewa آه، والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمة- كلمات الله wasu malaman suka ce a duk abin da aka ce almaddu to akan sharri ne in kuma al'imdadu aka ce to akan alheri ne mana almaddu fi sharri wal imdadu fil khairi duk kalmar almaddu tana nufin ƙara abu a cikin wato sharri al'imdadu kuma a cikin alkhairi kamar yadda Allah yake cewa wa yamudduhum fi tughyanihim ya mahun kaga wannan yamudduhum fi tughyanihim ana nufin menene sharri ne da kuma faɗinsa wa na muddu lahu min al'azabi madda kaga azaba ai sharri ne sai amfani da me almaddu kaga fi sharri kenan a cikin alkhairi kuma sai ce anni mumiddukum bi alfin kadiko mumiddukum bi alfin min almalaikati murdifin da kuma wa amdadnakum bi amwalin wa banina wannan duk karin bayani ne malamai suke Allah musu rahama dan dai a dada fahimta alqur'anin a gane shi to nan Allah ya ce bi salasati alafin min almalaikati ko munzalin za mu kara muku mala'iku dubu uku a kirara ibn amir Allah masa rahama bi salasati alafin min almalaikati munazzalin a maimakon munzalin amma nan in kun lura da wasalin za ga munzalin ne ko bi sukunin nuni kenan amma a kirar ibn amir kuma munazzali ala takfir kamar yadda Allah ke cewa walau annana nazzalna bai ce anzalna ba walau annana nazzalna ilaihimul mala'ika wa kallamahumul mauta wa hasharna alaihim kulla shay'in qubula kaga sai ce nazzalna a maimakon anzalna wasu kuma sun karanta bi takfir kamar yadda malam ya karanta mana bi salasati alafin minal mala'ikati munzalin shi ma nan Allah ya faɗa a wani wuri yake cewa laula unzila alaihi almalaika ko alaina almalaika kai laula unzila bai ce laula nuzila ba ko wa anzalna junudan wa anzala junudan lam tarauha kaga sai ce wa anzala a maimakon wa nazzala duka dai kirawoyi ne guda biyu kuma tabbatattu bala in tasbiru wa tattaqu wa yatukum min fawrihim hadha abdullahi dan abbas ke cewa min faurihim hada ana ana min wajhihim za su zo muku da fuskar su tare da fushi an gane ko min ghadabihim hada min faurihim hada min ghadabihim hada inji imam mujahid da ad-dhahhak Allah musu rahama saboda sun dawo daga yakin Uhud a cikin fushi da da da da da da abin nan da bacin rai to a nan gurin da ya ce musawwamin ko musawwimin kalmar sawm a nan tana nufin alama ke za su zo da alama Allah zai saukan musu da da da da mala'iku masu alama to wace irin alama alama a dawakinsu sun sha mara na yaƙi ka ga mala'ika akan doki malam ba wai nomal doki ba ne an yi masa alama ta cewa na jihadi ne wasu kuma suka ce a'a su din musawwimi na su mala'ikun ne da kansu ba wai dawakin nasu ba a mala'ikun ne da kansu suka yi wa kansu su alama wasu suka ce mala'iku sun hau dawaki ne suka ɗaɗɗaura rawani shi ne alamar da ba saba da rawan biyu amma musawwami din shi ne da suka zo suka kowa da rawani rawani sun rataya shi a kafaɗa su har takalar rawanin masu malamai suka faɗa suka ce sun sa jan rawani wasu kuma suka ce a ama'im ne bai zo fararen rawani fararen rawani akwai hadisi da ya zo ibnu abi shayba fa da shi a cikin musannaf كتاب الجهاد تهير محمد بن أبي عدي بإسناد إمام wannan ya fi da shi a cikin littafin almazazi cewa manzala na cewa tasawwamu ku ɗaura alama ku yi alama fa innal mala'ikata qad tasawwamat bisufil abyadi mala'iku ma sun sun yi alama sun sanya gashi fari sun ɗaɗɗaure kawukansu a wannan rana ta yakin Uhud da ka kuma ku a badar kai kuma ku kimtsa to to shine sai Allah madaukin sarki yake cewa me
وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم wannan taimako ba wani abu ya sa kuka same shi ba ma ja'alahu Allah illa bushra lakum Allah bai sanya shi ba face ya zamanto albishir ne gare ku bishara ne litastabshiru bihi wa litatma'inna qulubukum bihi sannan kuma zukatan ku su- su samu sukuni da natsuwa da wannan taimako da agaji da aka da aka da aka turo muku fala tajza- tajza'u min kasarci aduwikum wa qillati adadikum adadikum kada ku firgita ku tsorata saboda karancin yawan ku da kuma yawan abokanan gaban ku wa man nasru illa min indillahi al-aziz al-hakim babu wata nasara face daga Allah take zuwa shine al-aziz mabuwayi al-hakim mai hikima tabaraka wa ta'ala dan haka wannan an yi ne wato a a dan a daɗa ƙarfafa muku gwiwa ku samu karfin gwiwa ku je ku yi jihadi saboda Allah tabaraka wa ta'ala saboda al'izzatu wal hukmu lillah samun nasara da izza din da hukunci me zai faru a yaki wannan daga hannun Allah yake to sai ce me يقطع طرفا من الذين كفروا أو يثبتهم فينقلبوا خائبين ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون Abdullahi dan Abbas yana faɗa cewa lam tuqatilil mala'ika fil ma'raka illa fi badr illa yawm badr yawm badr ba taba zuwa aka turo mala'iku suka yi yaki a wani jihadi ba sai yakin badar da aka yi a badar kam Allah ya saukar da mala'iku sauran sauran yakuka mala'iku suna zuwa amma kallo suke zuwa amma a badar fa sai da suka sa hannu shi sa wato kafirai ba su ji daɗin yakin badar ba raga-raga aka musu amma sauran yakuka suna zuwa su tsaya a wurin suna kallo Allah kan turo su ku zo ku ga bayina yadda suke zartar da hukunci na da abin da na dora musu mala an yi abubuwa da yanzu kam ai za'ufatil himam yanzu sai dai labari kullum sai dai abin da Allah ya kuma Allahu alam abubuwa sun lalace lalace musulmin yanzu da ba sa iya kiyaye hamsu salawat ha waɗannan su ne za su iya ɗaukan takwabi su je su yaƙi sallah guda biyar ta gagara mu kiyaye ta musulmin da ba sa iya ba da hakkin Allah kuɗin da Allah ba su zakka ba sa iya bayarwa wani a rayuwarsa in kaga ya zo sallar jam'i to sallar juma'a za shi amma in ba kama yana shagonsa shi kadai ke sallarsa ko yana gurin ofis ɗinsa na gwamnati shi kadai ke kuma da yawa akwai mutane da suke da al'ada in sun je sun dawo ko kasuwa suka dawo suka shiga gida tun ba Allah asar iya baya fita a gidan sai yake magarba yake isha baya fita an sani dama haka ne ba sa fita kudu ya maida abun wannan al'ada ne zai sa a tayar masa da inji ya kunna abun kallonsa shi da yaransa da iyalinsa an yi magana yana cikin iyali yana ya tamatta fi ahlihi wal mu'azzinuna yu'azzinun wa huwa jalisun fi baitihi ma ahlihi wa jiranihi ladanai suna nan suna ihun kiran sallah shi kan bai san da wannan ba irin wannan musulmin irin musulmin da bai san kimar addininsa ba bai san darajar abin da yake dauke da shi ba. ina zai iya wani abu ba ka duba waɗannan bayan Allah sahabai wanda alhamdulillah Allah ya taimake sun fi ƙarfin zukatansu ka ji mutum ana ba da labari malam ya shekara arba'in ka ji kamata sala ba ta taɓa ku wuce mai ba 40 years shekara arba'in ba zai iya tuna ranar da ƙadi kamata sala ta wuce ba amma mu fa ba mamaki a suwayin jiya ma ba da mu aka yi ba insha Allah إن شاء الله mana akwai al'amura da yawa abinda fi komi ciwo a cewa mutum ya zauna a gida bare fita sallah ba masallatai sun mutu a unguwanni kurum sai dai yara da abin nan in kaga wanda za ka gan shi a masallaci to to fakiri ne miskini ne amma duk wani mai mulki ko mai sarauta ko mai kuɗi ba za ka gan shi a masallaci ba a unguwanni kuma akwai su a cikin unguwanni manya manyan alhazai ba sa fita da wannan ne Allah ya ba su gidan aljanna suka samu ɗaukaka muke ambatan su mu ce radiyallahu anhu mu yi kokari mu kiyaye abinda Allah madaukakin sarki ya dora mana na wajibi Muhammad ibn Ishaq dake shi yake cewa ranar yakin Uhud mutane sun kware wa manzon Allah baya sallallahu alaihi wa sallama sun tsorata a Uhud din ba a Badar ba fa sai kaɗan daga cikin suka saura Sa'ad ibn Malik yana ta harbi ga wani yaro matashi shi kuma yana ta miƙa mai kibiya shi wannan yana sakin a kibiyar shi ko wannan yana miƙo masa kamar ga bindiga ne yana ta harbawa shi kuma wannan yana ta zura masa an tashi kurum yana ta zuba masa batira yana aikawa sauran sun tsorata an gudu shi mai dura masa harsashin ko matiran da abin ya kare sai karkada masa ya ce to kai abin fa ya kare gaba ɗaya kuma ya ce yi harbin a haka ma yi harbi sai da aka gama jihadin sai aka tambaye shi aka ce wane ne yake miƙo maka wannan hartashin ko kibiyoyin kana ta zubawa kuma yayin da ya ƙare ya ce da kai ka ci gaba da harbin waye ne ya ce wallahi ban san shi ba kun sa bai kun sani ba wanda ya san shi a ce mala'ika ne yasa suka samu wannan Allah maɗaukakin sarki ya ƙarfafa su ne saboda sun riƙe janibin Allah duk wanda ya riƙe Allah wallahi zai samu taimakon Allah wallahi wallahi wa man yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haythu la yahtasib wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh inna Allah baligh amri رجعل الله لكل شيء قدرا daga sa'ad ibn abi waqqas yace na ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ranar yakin Uhud a tare da shi akwai wasu mutane guda biyu suna yaƙi tare da manzon Allah dama da hauninsa alaihi ma siyabun bidun sun sanya farin tufafi ka ashaddil qital ban taba ganin yaƙi irin wannan ba ma ra'aituhu ma qablu wala ba'du ban taba ganin su ba hadisi imam bukhari a cikin al-maghazi wannan yake nuna cewa wancan ra'ayi na abdullahi dan abbas da yake cewa ba mala'iku ba su suka yi yaƙi suka sa hannu akan wani yaƙi da aka yi ba in ba badar ba kaga ya nuna cewa to kenan sabanin wannan ne tunda wannan gashi ya faɗa ya ce ya ga wasu ba su taba ganin su ba to su waye mala'iku ne mala'iku ne kaga yadda Allah ke taimako ko wani abin za a zo ana ce sai ga mutum dan uwanka ne kusa da kai yake amma baka taba ganin sa ba idan wani abin ya tashi wala sai ga wani baka san shi ba kurun ana tafafatawa sai bayan an gama a neme su a rasa a shi yan aikin Allah ne to a wata riwaya riwayar imam muslim Allah masa rahama aka ce suwa waɗannan sai annabi ya ce jibrilu ne da mika'il dole maza kenan manya eh da jibrilu ne da mika'il manzo Allah yana fafatawa suna fafatawa tare da shi to kaga wannan duk taimakon Allah ne Allah ya yi wa musulmi alkawarin cewa in sun yi haƙuri akan yi masa da'a kuma suka kiyaye abubuwa na haram Allah zai taimaka musu kamar yadda ya faɗa a yakin badar ko zai taimaka musu a cikin dukkan yakukukan su gaba ɗaya to wasu malamai suka ce an samu matsala a yakin Uhud kamar yadda tarihi ya nuna me yasa saboda ba su yi wannan hakuri din ba in tasbiru wa tattaqu din ba su yi asabrun ba a Uhud ba saboda annabi ya ce ku je ku hawo wancan dutsen Jabal Ruma kenan ku je ku tsaya a gurin ku ta harbi duk abin da kuka ga ya faru kar ku yadda ku gangaro su Khalid ibn al-Walid a lokacin ba a musulunta ba su kuma sun san istratejiyya ta yaƙi suka ce mu tsaya a bayan waɗannan mu ta sakin kibau mu tura wasu kuje su je su yi kawanya wa manzon Allah a rushe rumfar da annabi yake a yi kansa idan aka shiga cikin furmutsu aka ga suka ga annabin shi kansa ya shiga cikin wani yanayi za su sauka a nan in sun sauka kuma kuma mu tsallaka mu je sai mu musu kawanya gaba daya ta wani shine abin da ya faru kawai da aka zo ana yi daga cewa an je gurin manzon Allah suna jin tsoron ma za a yi wa kashe manzon Allah sai suka rabu gida biyu wasu suka ce mu sauka mana mu tafi wasu suka ce yaya za mu sauka ya ce kada mu sauka sai suka ce to sai mu tsaya muna gani a kashe shi sai an kashe shi mu zo mu ce ai ya ce kada mu sauka sai wannan shubha ta zo mu kun ga kowa yana da hujja wancan ya ce a tsaya saboda annabi ya ce a tsaya wancan kuma ya ce a sauka yana gani to haka za mu tsaya ko ba haka bane ba haka za mu tsaya a kashe sai suka sauka saukan kuma sai sa aka samu aka samu aka samu mushkila amma a ranar yakin ahzab sun yi hakuri sabai ba sun yi juriya suka yi hakuri to wannan lokaci na yakin uhud ne da suka saukan Khalid ibn Walid aka zo aka kewaye aka ta kashe mutane sai da kashe mutum 70 70 malam 70 fa ba bakwai ba 70 in ka ga gawar mutum mutum talatin ma wallahi in ba su abu mutum su ya ma gawa saba'in aka zubar da su amma yakin azab da yake sun yi haƙuri Allah ya ba su taimako suka suka kewaye banu ƙuraiza da banu nadir suka ta ba su kashi sun sha kashi a hannunsu saboda an sha wahala kuma amma a yakin azab ga yunwa jabir dan abdullahi yake cewa na tura gida matata ta yi abinci na mutum daya na ce zan kawo annabi ka zo ai sai ga mutum wajen nawa bila adadin yunwa fata suke ci mala fata za a jika dabino ɗaya haka za a ɗauke shi ana jabir yake cewa sai mu ɗauki dabino ɗaya sai a raba shi tsakanin mutum nawa a babbare a babbare haka muke tantansa kamar yadda yara ke yara masu kwaɗayi masu olu suke suke tantar tantar alewa haka ce na musu haka ma ya musu sabi haka za mu zo muna dan tantar saboda kowa yana jin tsoron kada abin ya dan kare an sha wahala suka yi haƙuri suka yi haƙuri manzo Allah sallallahu alaihi wasallama an je wani yanayi sun zauna an tafafa tare ba a samu buɗi ba yasa aka kawo masa abun wankin kai yana wanke kansa ana cikin wannan sai ga mala'ika jibrilu ya zo a yankin azab kenan ya tarar da annabi sallallahu alaihi wasallam yana yana wanke yana wanke kansa sai mala'ika ya ce da manzo Allah wada'atum aslihatakum ku wato har kun ajiye kayan yakin ku ne to mu mala'iku ba mu aje kayan yakin mu ba gashi nan a tattare da mu muna rataye da shi ba gama yaki ba har ka samu dama kana wanke kanka kana kaza mu mu sauke kayan yakin mu ba za Allah ce a kawo tsumma da wuri tunda kan ya jike da ruwa ce a kawo mai tsumma don ya tsane kan ya kira ce sabai kowa ya dawo a zo to shine suke cewa wannan riwaya a wannan rana ne Allah ya ba su taimakon mala'iku dubu uku ka duba yadda Allah ke kaunar mumine malam suka ce fafuci halana fatan aka yi mana buɗi a wannan lokaci abinda nake so na kai mu gare shi anan shine duk lokacin da musulmi ha duk lokacin da musulmi suka rike addini suka kama gaskiya to albishirinsu taimakon Allah zai zo musu ta inda ba su tsammani amma in musulmi suka ce duniya ce za su zaɓa ita ce a gaba za su sayar da addininsu su karbi duniya amma yadda yanzu yake mu yanzu mu a irin wannan zamani komi namu na sayarwa ne aƙidar taka ma aƙidar taka za ka iya sayar da ita ma wani in dai zai baka wani abu za ka iya sayar da aƙidar ka sauka daga kan manufarka ta aƙidar ka ka karɓi wannan abu babu wani abin da ba za mu iya sayar da shi mu karɓi kuɗi ba babu shi to mutanen da kuma salafu sale ba sa sai da imani ba sa sai da aqida ba sa sai da manhaji tsarin da suke kai wani abu na duniya baya canja su amma mutanen wannan zamanin komi nasu is for sale definitely inda an samu kudi za a iya sai da shi to kaga akwai bambanci kenan shi sa muke wahala wallahi malam ana wahala kuma yanzu Najeriya future din is, is wato is unfortunate very very unfortunate very very sadness abun abun abun bai da kyau na bakanta rai ne duk wanda ya zauna tunanin ina Najeriya za ta wallahi sai dai inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kuna ji mun faɗa mun yi hudu ba akai irin yadda ake barin makamai ake shigo da su ƙasar nan wani bawan Allah kwanan nan yake gaya mun bayan hudubar da ta gabata ne yake cewa tab yace malam ku da mu ku sani ba sai yanzu yace ai yanzu wannan bodar tamu ta Najeriya da Chadi ai muggan makamai da ake shigo da su ba a cewa komai Lagos wannan wani abu ne ai ma da abin nan je ka ta yanda ka san yanda ka san ana shigo da dankali da doya ah haka ake ake shigo da makamai duk sauran bodojin nan da kake gani Najeriya akwai makamai na tashi hankali matsiyata azzalumai sun yi shiri na yaƙi da tada hankalin al'umma muna nan mun yi shiru mun zuba ido muna rikici muna faɗa da junanmu muna yaƙar junanmu ba ma san ma ina ƙasar take tafiya ba wasu sun lashe takwabi wallahi sai sun samu in ba su samu ba sai sun yi kaza ga kafirai da muke da su a ƙasar nan matsiyatan kafirai arna makiya Allah kuma kullum makircin su da kaidin su akan mu yake karewa ga azzaluman shugabanni marasa tsoron Allah sai kaɗan daga cikin su wanda ba talaka ne a gaban su ba kullum kujerar su dai inda za su rinka zama a kanta to wannan shine kawai kuma duk abin da zai kubuce musu in ba samu ba to wallahi tallahi za su yi koma ya kai ta shigo da makami kasa kuma ba gwamnati ba inda gwamnati ne take shigo da shi wannan alhamdulillah sai mu dan da samun nutsuwa da kwanciyar hankali mu ce gwamnatin mu tana da karfi tana da fawa ba gwamnati ba individuals organizations kungiyoyi na addini ko ba na addini ba ga fashi yayi yawa saboda makami yayi yawa a cikin al'umma kwanan nan wani abokin mu nan ya zo mun yi wa'azi da shi anan malam Usman anan gurin cikin wazukan nan da muka yi malam Usman anan nan nan nan muka yi muka yi wa'azi Usman Sani Harun da magariba shekaran jiya nan da magariba fa ya zaune a gida cikin iyalinsa bai da komai ma dan uwa ne dalibin ilimi malami mai da'awa haka kurum iya zaune a gida sai tarar da sai ga sai ga sai ga wasu sun shigo masa gida da bindigogi haska masa torchlight malam gurinka muka zo yace a gane ai gane na yi ba sai ka haska ni ba gane nan ni ne kudi za ka mamace ai na za ku samu kudin ki a guri a guri na kawai sai zaro bindiga ce zan harbe kan baka bani kudi ba yace to sai dole kan kai guda daya ko dai ka banni da raina ko kuma ka harbe ni amma duk gidan nan nama izini duk inda zaka duba ka samu kudi bismillah duk inda kake tsammanin za a samu kuɗi mu je mu buɗe ma ɗalibin ilimi ne ni malami ne mai wa'azi mai karatu kurum ban da wani kuɗi kuɗi na cin abinci ne bai da kawai aljihunsa sai dubu uku ce aljihun dubu uku ma wallahi rantan ta yi ce ranto ta yi zai ciyar da iyalinsa a sun abin suka kwace ta ina laptop ɗinka kaga an san shi kenan tunda an san malami ne mai da'awa yana ɗaya kwamfuta yana bincike ina laptop suka kwace ta wallahi ya ce bindigogi abin mamaki wallahi wani kuma ya zo ya juya ya tsaya da bindiga ya tsaya abin nan yana kana motsi zan harbe ka wace yarinya sa yarsa babba ta fito suka raɗe ta su buge ta malam da magariba fa mutane suna ta zirga zirga a kofar gida da babura kuma suka zo ɗaya ya kafe anan yana waya ɗaya ya kafe anan yana bugawa ɗayan waya a cikin gida kai sauri mana ka gama da Allah ba ku gama ba yanzu suka yi suka gama babu gudu ba wani abin da suka buga babur ɗinsu nit suka fita yanzu fashin da ake a garin nan da magariba ake yansa Allah sun daina yi cikin dare Allah nake gaya maka sun daina ai in cikin dare ne watakila ko kana da wani shiri in ka ji motsi kafin a zo dai ka kimtsa kai ma amma ba aune ka je gida ka cire rigar ka daga kai sai yan jallabiyar ka ko gajeren wandon kana zaune a gidan iyalinka ba aune haka za a zo ma ko da sassafe abin da ake kenan me ja wannan saboda babu security a ƙasar babu security a ƙasa to ana shigo da makamai kwantina kwantina ban taɓa muku babin addini ba fa babu wanda yake da abokin gaba da yawa a cikin masu addinan nan irin ahlus sunna wallahi tallahi duk mukaman nan karku tsammanin su za a kashe wallahi ahlus sunna za a kashe dan ku ne kuke faɗan gaskiya kuna da abokanan gaba cikin kafirai yahudawa mushrikai gwamnati 'yan siyasa da 'yan bid'a duk kuna da abokanan gaba da su saboda ba kwa tafiya akan tsarin su wa za a kashe ku za a yi ta kashewa kuma Allah an gani a Najeriya kashe mutum ba wani abu bane in kashe kama an kashe banza to kowane babba da ka sani waye ne ya fi kowa a Najeriya girma ba shugaban kasa ba to shugabannin kasa nawa aka kashe ba abin da aka ga abace nan ai a wannan zamanin naku yawanci kun sani ai kashe shi aka yi jaridu sun faɗa poison din sa aka aka ba shi kaza an dauki mataki akan wanda suka kashe shi to ku an kashe shugaban kasa ma ba a komai ba chief justice ma an kashe an kashe waye ba wanda ba a kashe ba an kashe malamai an kashe waye ba a kashe to yanzu abin da ya saura shine kurin a tashi wani rikici ko ta dalilin siyasa ko ta dalilin addini a wargaza kasar ai ta yakin ba sasa kuma in aka tashi yaƙi wallahi babu ƙasar da za ta sha wahala in aka tashi yaƙi irin Najeriya saboda wallahi tallahi ina gaya maka yanzu na za a rufe kantin kwari a rufe singa a rufe kofar wambai a rufe kasuwar wancan kasuwar kayan miyan nan ya cike da suna yanka ba a yi kwana biyu uku wallahi sai garin nan ya canja za a ji jiki duk ranar da aka fara yaƙi kuma wallahi waɗannan waye sai je buɗe ana yaƙi a gari wani mai tattasai da tumatir zai kafa to sun yi tanadi ko kuma ba ku da shi shigowa za su yi ta yi kuma da an yi rikici Najeriya kurin bodoji buɗewa suke ana fara rikici a Najeriya akwai waɗanda za su shigo su ɗebi arziki a ƙasar tunda daman su suna cikin wahala talauci mu ko Najeriya babu abin da Allah bai bamu wani arziki komi yanzu ƙasar nan tamu ta nan Kano masana ƙasa suke cewa 'yan agriculture suke cewa duk abin da aka shuka shi a Kano yana yi akwai ƙasa ko menene da ka sani in dai an gyara shi an sa mai taki an yi mai zai muna da arziki muna da ruwa muna da a dukkan abubuwa da ka sani duk muna da shi a Najeriya da haka da an fara yaƙi shigowa za su yi su kyakke ta ƙasar su ta ɗiban arziki Amerika kuma daman suna nan suna jira ga fetur nan za su yi ta ɗiba yan Niger Delta an fara musu sun fara musu hanya ya za su yi dama yan uwansu ne kurin bututu za su saka su ta naɗa inda su Allah bai ba su fetur ɗin ba misamcin fa abin da yake faruwa a sudan kenan yadda ka san kudancin najeriya da kudan da arewacin najeriya haka kudancin sudan da arewacin sudan yake yanzu amerika tana nan tana ta hura wuta sai an raba sudan gida biyu wallahi yanzu jirgi kyauta fa ake barwa ana ɗiban yan janub ana kai su a janub ɗinsu kamar misalin a ajiye jirgi a kano a ajiye jirgi a maiduguri a ajiye jirgi a kaduna a ajiye jirgi kyauta duk dan kudu ya tashi daga arewa ya koma kudu za a shirya raba najeriya kuma arzikin kasar ta sudan din naman gaba ɗaya na kudu rijiyoyin tatsar man a kudu yake ana ta tacewa ana ta tacewa da aka tunda sun ga wannan kuma majority waɗanda suke arewa dama duk musulmi ne kudin kuma majority kafirai ne to kaga abinda suke so yayi shi yasa suke so su raba kasar a yanzu haka din nan da kuna kallon labarai za ga kullun rikicin da ake ta yi kenan ya za a yi a kaza ya za a yi a kaza ya za a yi a kaza ya za a yi a kaza ga masar yanzu egypt ana nan ana ta ana ta zabe ana ta kashe mutane ana ta kashe mutane ana ta daure mutane ana ta kashe mutane yan ikhwanul muslimun da yan waye da yan kungiyar adawa ta gwamnati yan waye ana ta yi kullun mutane sun zo america da ingila sun jefo mutane bala'in da sun rasa yadda za su yi siyasa rikicin siyasa daman bala'i in aka jefo muku siyasa a cikin kutuwa an jefo muku tashi hankali wannan yana faɗa da wannan wannan yana yaƙi da wannan wannan yana kashe wannan wannan yana kashe wannan su kuma suna can suna zaune sun zuba muku ido kunu suna dariya waye kawo siyasa amerika da ingila sun kawo siyasa ai siyasa ba tsarin shugabancin musulunci bane demokradiya ba ai ba musulunci bane amma shine suka kakaba mutane sun sa kuna ta faɗa da gaba da ƙiyayya a tsakaninku amma ba ku farga ba ba ku gane ba ba ku gane ba to kuma wannan shine sunnar shugabancin america akwai wani abin da ake ce turawa suke ce da shi divide and rule divide and rule ka raba kan mutane sai ka yi fardi tasut da larabci kenan ka raba kan mutane in ka daddatsa sai ka samu daman shugabantar su amma yayin da mutane suka hada kansu yanzu aka san musulmin garin nan kansu a hade yake ko ahlus sunna garin nan kansu a hade yake to ba wanda isa zo ya taba mu ya keta mu amma in aka keta mu aka shiga tsakanin mu aka yi wasu kaza aka yi wasu kaza to sai a samu daman kuma kafa mana dokar da aka ga dama to wallahi ya kamata mu tsaya mu zurfafa tunani dangane da makomar mu da inda muke so mu tafi musamman ni dai na fi tausaya mana mu da yake yan Najeriya ne Allah ya rubuta mana rayuwa a Najeriya idan babu zaman lafiya ni ba zan je in yi aiki na ba wannan wa'azin da ka ga ina yi ba zan iya zuwa ba wallahi sai dai masallaci ya zama kango kowa yana gida idan ba zaman lafiya dan kasuwa ba zai je kasuwa ba ma'aikacin gwamnati ba zai je ba to amma ga abin da ake ta yi a ƙasa ana ta barazana a ƙasa barazana a ƙasa barazana a ƙasa rikici na siyasa shine bala'in da yanzu yake fuskantar mutane rikicin siyasa kafirai suna nan sun shirya su ko musulmi suna nan suna kiyayya da gaba tsakaninsu kuma abin a fili fa ake faɗa yanzu ka duba Obasanjo fa yan jarida suka zo suna hira da shi wai an zaɓi wannan Atiku abin nan an ce Atiku ya zo abin nan ɗin arewa aka zo ana ana ana masa magana me ra'ayinsa kawai ma saboda magana ma sunanta magana banza a gurinsa wato ya ga sun ci bagas kawai sun samu hanyar da za su iya samun nasara shi a wurinsa a fahimtar sa yana ganin ma ba bukatar ma ya ba da ansa ba suka dai takura mai da abin nan kudu sai ya sha kirfarsa yana shan kirfa sai ce ya ce adila adila mana abin yana ba shi dariya irin irin irin a ce a ce wai irin a ciku tunda abokin gaban su ne irin a ciku shine zai za a ce wai an wakilta zai shugabanci mutane a Najeriya adila saboda kaga yana da confidence kenan kuma a take a wannan lokacin shi kuma shugaban kasa yanzu kuma yanzu ya sanya kwamiti za a za a za a za a za a za a bincike a ci kuma ya sayar da kamfanonin gwamnati ya mai da su for his own position kamfanonin kaza ya sayar ya rike kamfanonin kaza ya yi kaza ya kaza abinda akwai da babu duka yanzu aka kawo da shi za a yi bincike kuma ana nan shiru an zuba ido kuma Obasanjo da shi da Atikun suke duk tabargazar da suke suke tare suke duka waɗannan da kake tsammani mu a gurin masu addini waɗannan shugabannin da ake tsammanin wani za a zaɓa mu a gurin masu ra'ayin addini ga baki ɗayan su babu wani wanda zaka ce gashi nan da zo ka ɗora shi a mizani in dai akan addini ne babu kawai dai musulmi ne amma wanda muke tunanin zai share mana hawaye matsalar mu ta addini Allahu alam sai dai kawai mu ce saboda musulmi ne shi la ilaha illallah ne kuma duk wanda ka daga ka ajiye shi yana akwai abin cewa akwai kashi a tsuriyarsa babu wanda ba za a taba ba kowaye ne ka ɗauko shi babu wani wanda zaka ce mu dai a ra'ayin mu masu addini fa ku fahimci abin da nake nufi mu dai a ra'ayin masu addini masu kishin addini masu son addini wane ne a cikin su zaka ajiye shi ka ce gashi nan wannan naka ne zai maka kaza akan addini zai maka kaza yan duniya ne kurin gaba ɗayan su amma dai koma komai dai gwanda musulmi akan kafiri duk lalacewa gwanda musulmi sau dubu miliyan sau malala gashin tinkiya in ji yara da faɗa akan akan akan akan kafiri ba za a taɓa haɗawa ba ba za a ko kwatantawa ba za a yi ba ko kwatantawa ko kwatantawa ba za a yi ba to ana nan kayya kayya kayya kayya kayya kayya ana yin wannan abun shugaban kasa fito yana faɗa cewa a sha ma abun kabilanci ne shi bai ji daɗin wannan abun ba to kaga ya fusata kenan kaga yanzu yana hawa za ku ɗanɗana ku ɗau yana hawa dan arewa ba zai ɗanɗana kudas ina ba sauko babbar riga suna rataya masu suna manna shi a danja za ku gane kurakuran ku ku ne ragunan farko da zai fara yankawa wallahi wallahi dan siyasa da kai ba bari in gaya muku ma ba su ba duk wanda ya bi dan siyasa yake jan sai yana masa kaza wallahi yanda ka san ragon layya ka san ragon layya ko ragon layya zaka saye shi kana bashi tuwo yana ci kana bashi abinci kana bashi harawa yana daɗa maiko ko ba ka bane saboda zaka samu biyan bukata da shi to haka ake ma mutane a ta baku kuna ci a baka ka ci a baka ka ci a baka ka ci a baka ka ci sai lokacin biyan bukata ya ranar idi kai za a fara afka wuka a yanka ka a cinye ka to abin da ake suke wa mutane kenan da haka ka bi a hankali kai taka tsantsan to ya za mu yi da wannan matsalolin addu'a yanzu raunin mu ya kai fa abin da za mu yi sai addu'a kuma abubuwan sun lalace gyara shi yanzu yanzu kai wani gyara wallahi ba za ka iya yi ba ku yanzu nan duk tunanin da kuke su fa- su waɗancan watakila dattawan arewa da kuke gani su ba abin da kuke tunani shi suke tunani ba suna wata duniya ne daban wallahi tallahi abin da kuke tunani ba shi suke tunani ba kai yanzu da ni da kai ana mu talauci ne dame mu da mu mun damu da addinin mu su ba su da wannan matsalar ba addini ne a gaban su ba kuma ba su da talauci da haka wani abu daban suke dubawa to ya za mu yi sai dai mu yi ta addu'a mu yi ta roƙon Allah tabaraka wa ta'ala da haka ya ku yan uwana musulmi wannan ɗaukaka da Allah ya mana ta addini dan girman Allah mu rike ta hannu biyu mu kimanta ta mu ta sallah akan lokaci mu ta azumin nafila mu taimaki iyalanmu mu zauna lafiya kada mu yi fada kada mu yi rikici kada mu yi yaƙi junanmu kada mu yi kaza kada mu yi kaza mu zauna lafiya kuma mu rinka roƙon Allah ya ba mu zaman lafiya kuma ba mu shugabanni na gari mun yaka za mu samu nasara amma wallahi idan ba mu yi ba za mu shiga cikin tashin hankali ba kaɗan ba Allah kiyaye mu li yaqta tarafan min alladhina kafaru aw yakbitahum Allah ya muku wannan ne ya baku wannan taimako ne dan likay yahlika ta'ifatan min alladhina kafaru ai wasu bangare wasu jama'a cikin kafirai za su halaka shine li yaqta tarafa alaka shine li yaqta ko kuma li yahdima rukunan dan a rushe wani rukuni وليودم ركنا من من اركان الشرك بالقتل والاصل دم اروسا ونركني لا كافري دكو مشركي او يكبتهم وكما اكادسو يكبتهم كاي شيني الكبت اكادسو وكما لعنتا الله يلعنتسو يحلكن دسو فينقلبوا خائبين سجوية بايا سنة وتما سها سارة ba su amfana da komai ba lam yanalu shay'an mimma kanu yarjuna min az-zafri bikum ba za su samu komai ba cikin abin da suke fama za su fatan za su samu na riba a tattare da kai da ku sai ce ne
ولله ما في السماوات وما في الأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله غفور رحيم laisa laka min al'amri shay'un baka da komai akan wannan lamari aw ya tuba alaihim in Allah ga dama ya yafe musu aw yu'azzibahum ko kuma Allah ya musu azaba fa innahum zalimun daman su azzalimai ne sababin saukan wannan aya din suka ce Allah ya saukar da wannan aya ne akan wato mutanen bi'irin ma'ula wata rijiya ce ake ce da ita bi'irin ma'ula mutum saba'in ne cikin makaranta alkur'ani manzo Allah ya tura su zuwa bi'ir ma'una a watan safar shekara ta hudu daga hijirar annabi sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina su je su koya mutane karatun alkur'ani da ilimi shugabansu shine munzir ibn ibn amr Allah ya masa rahama mutane saba'in din nan da suka je duk aka kashe su manya-manyan mahaddata alkur'ani ne masana cikin sahabbai su amir ibn tufail suka kashe su duka banza Allah ya ji zafin wannan lamari mutum saba'in kaga makircin kafirai ko musulmi ne fa zababbu a cikin sahabbai mahaddata alkur'ani aka zaɓe su aka tura su je su karantar da mutane alkur'ani da ilimi saba'in din nan gaba ɗaya aka kashe su duka sai gawa wanda Allah ya fushi ran sai ɓaci ba ƙaramin ɓacin rai ba ya yi kunuti wata guda ya yana tsine musu albarka to shine Allah ya saukar da wannan aya din laisa laka min al'amri shay'un aw yatuba alaihim aw yu'adhibahum fa innahum ظالمون Allah yana cewa Allahumma al'an fulanan wa fulanan wa fulanan ya ta kiran sunan su annabi yana tsire musu albarka yana cewa sami Allahu liman hamida wa rabbana wa lakal hamdu sai fara la'anta to shine Allah ya saukar da laisa laka min al'amri shay'un ka duba lamarin Allah fa Allah ya taka manzo Allah birki ce ka dakata wannan lamarin ba a hannun ka yake ba sallallahu alaihi wasallam da girmamawa da karamtawa aw ya tuba alaihim in Allah ga dama zai iya yafe musu aw yu'adhibahum in ga dama zai iya musu azaba fa innahum zalimun lalle Allah din ma ya yarda cewa azzalimai ne wasu malaman sun ce Allah saukar da wannan aya din ne ranar yakin wato Uhud Anas dan Malik ke cewa an karya hakorin manzon Allah a ranar yakin Uhud an fasa wa manzon Allah kai sallallahu alaihi wasallam jini yayi ta tsurtuwa daga Annabi sallallahu alaihi wasallam daga bakinsa da kuma kansa Annabi ya fara cewa kaifa yuflihu qaumun shajju ra'asa nabiyihim yaya za a yi mutane su rabauta alhali sun yi wa kan annabin su rotsi كيف يفلح قوم شجوا رأس نبيهم يا يا متاني ناس ربوت الحالي سن فسكا النبل سو يي تميمه تا wannan وكسروا رباعيته sun karyawa annabin su hakuri yana musu addu'a cewa ba za su rabauta ba sai Allah ya saukar da laisa laka min al-amri shay'un aw yatuba alaihim aw yu'adhibu kai hakuri al'amarin ba annan kai yake ba dan sun maka rauni wannan har ta hanyar Allah ne karka la'ance su karka zage su dan a lokacin manzo Allah yana ta addu'a na Allahumma al'an Abu Sufyan Allah ka tsire Abu Sufyan to kuma gashi Abu Sufyan din ya musulunta wa hasuna islamuhu musuluncin sa kuma yayi kyau Allahumma al'an al-Harith bin Hisham Allahumma al'an Safwan ibn Umayya shine Allah ya saukar da wannan aya din ya hana Annabi sallallahu alaihi wasallam wannan mali shahid ashe Annabi ma zai iya wani abu Allah ya hana shi to in Annabi zai wani abu Allah ya hana shi to da ni da kai fa min babu aula mu yi wani abu Allah ya hana mu yanzu kaga Allah ya nuna mana babu mu babu kafirci mu kyamaci kafirci mu kyamaci kafirai kar ka yadda maslaha ta duniya son wani abu na duniya ya sa ka nuna kana kaunar kafiri ko yaya saboda shi baya son ka mun karanta ayi da ku ha antum ula'i tuhibbunahum wa la yuhibbunakum wa tu'minuna bil kitabi kullihi wa idza laqukum qalu amanna wa idza khalaw addu alaykum al anamila min al ghayth Allah ya hana annabi sallallahu alaihi wasallam sayyid ibn musayyab Allah masa rahama da shi da Muhammad ibn Isa suna cewa yayin da musulmi suka ga irin abin da ya sami ƴan uwansu a Uhud musiba an wahala a Uhud malam bi akai ana yanke hancin mutane kaga hanci idan kafiri ya zo ya samu musulmi malam sai ya sa takwabi anan sai ya sauke masa hanci gaba daya ya ka gani babu can gani a danna mutum da ƙarfi a kama azzakarinsa a yanke shi kat duk haka aka yi taiwa mutane sun sai dina hamza din nan duk haka aka yi taiwa musu aka yi ta gutsutsura mutane wallahi wani da ransa abu ana sassare shi ana saran kafanka kana ihu ana saran ana sare yanda ka sa ana yanka kifi tsadin wallahi haka aka yi taiwa mutane a yakin uhud sun sha wahala to shine musulmi suke cewa idan Allah ya sake nuna mana wani yaƙi da waɗannan mutane irin abin da suka yi mana wala numassilan na bihim musulatan wallahi sai mun musu yankan datsa-datsa kamar yadda suka yi mana a ranar yakin uhud kai za mu musu abin da ba a taɓa yi wani ɗan adam ba musulmi suka sha alwashi manzon Allah ma ya so ya musu du'aul istisal ka san du'aul istisal ya musu addu'a Allah ya tumbukar da su gaba daya ya karar da su a halakar da su a daina jin dure su diddika annabi ya so ya musu wannan addu'a wannan lokaci din to amma sai Allah ya saukar da wannan aya laisa laka min al-amri shay'un wannan lamari ba hannunka yake ba aw yatuba alaihim aw yu'adhibahum fa innahum zalimun to sai Allah ce walillahi ma fi samawati wa ma fil ardi Allah ne abin da ke cikin sammai nasa Allah masu mulki bayan ya ga jawabi ya ce duk abin da ke cikin sammai nasa ne duk abin da ke cikin kasai ma nasa ne yaghfiru liman yasha a gaishe ka Allah Allah shi yake gafarta wanda ya ga dama wa yu'azzibu man yasha kuma Allah yake azaba ga wanda ya ga dama wallahu ghafurur rahim lalle Allah mai gafara ne kuma mai jin gai sai ya ce me
يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون
ya ku waɗanda kuka yi imani la ta'kulu riba adhafan mudha'afa kada ku rinka cin riba ninki ba ninki shine adhafan mudha'afa wannan cewa ninki ba ninki din nan ba ana nufin in kun ci ninki ɗaya ba laifi bane ba a'a ana nufin ku daina cin riba kwata kwata gaba daya wattaqullah ku ji tsoron Allah la'allakum tuflihun ko kwa samu rabauta tsoron Allah shine ke sababawa bawa samun rabauta riba kuma kala-kala nau'i-nau'i ne da yawa akwai riba cikin kasuwanci akwai riba ma cikin noma akwai riba cikin direbobi na mota suna cin riba ma sun acaba ma ana ba su acaba ta hanyar riba ga riba cikin mu'amaloli kuɗi na mu'amalar kuɗi yau bankunan da duk duk bankin da ba bankin musulunci ba to yana mu'amala da riba sai dai in ba za ka ajiye kuɗinka a banki ba akwai riba a cikin banki saboda daman yahudawa ne suka kawo banki yayi su ne suka fara kawo riba su suka ce kar wani ba yahudi ya bawa wani wanda ba yahudi ba ce ba ce sai ya dora masa kuɗin ruwa wannan yana nan a cikin tarihin yahudawa tun farkon farko da haka da wannan tsarin suka gina amma in ba haka ba ai riba ai abin ki ne a duniya ma dukkan mutane ai ba sa son riba amma a dole suke shi yasa idan aka samu islamic banking system za ga yana samun karbuwa yanzu kasashen da yake duk akwai bankuna na musulunci za ga hatta kafiran suna kawo kuɗin saboda is safer ko ba ka bane akwai akwai nau'i na safety akwai kubutar dukiyarka baka da matsala akwai ƙarin bayanai da yawa akan riba don bamu da lokaci ne sai ya ce mai kuma واتقوا النار التي أعدت للكافرين ku ji tsoron wuta ku kiyaye wutan da Allah ya tanadar da ita ga kafirai malamai suka ce a nan ana nufin makiya riba waɗanda suka cike cin riba Allah zai jefa su cikin wuta ta kafirai shi yasa yi magana akan kar a cin riba sai ce kuma waɗanda ba su ji tsoron Allah suka daina cin riba ba in ba su ji tsoron Allah suka daina cin riba ba to Allah zai jefa su a cikin wutar da Allah ya tanadar da ita wa kafirai la ta'kulu riba adhafan mudhafa kuma Allah madaukin sarki ya faɗa cewa alladhina la alladhina yakuluna riba la yaqumuna illa كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع wa harramar riba Allah ya halatta kasuwanci ya haramta riba yace duk wanda wa'azi ya zo masa daga ubangijinsa ya hannu to duk abin da ya samu dukiya ya gabata wanda ya komo kuma to shikenan a wata ar Allah ya ce maciya riba fa azanu bi harbin min Allah wa rasulihi ya maciya riba ku shirye shirin yaki da Allah da manzon Allah kai ka isa kan yaki da Allah da manzon Allah fa azanu ku shirya ka kimsa za ka yi yaki da Allah da manzon Allah kaga akwai tashin hankali to makomar maciya riba shine wuta da Allah ya tanadar makafirai to ya mutum zai da ajiya a banki sai ka rinka ajiyewa a current account inda dai ba za a samu riba ba za su rinka yi mu'amala da riba dan dama dama ko da ba baka riban ba dai baka ci ba amma an yi mu'amala da kuɗin ka da sun shiga riba kana kai kuɗin ka yanzu miliyan ɗari kamfanin brewery za su a gaban ka za a ɗauki wannan kuɗin dai da ka bayar wannan kudin a dauka a bawa yan biriyori su je su yi riba da shi kuma a basu a basu su zo su kawo banki kudin riba to amma dadin current account ba za a zuba maka ba iya abin da ka sa shine za a abin nan da sauransu akwai wasu account da su masu bankin suke cewa wai halal account halal halal menene savings halal savings halal ko halal savings ko savings halal ko na makamancin wannan shi abin da suke shine za a je a yi duk abin da ake amma kai idan an tun da kai musulmi ne baka san riban sai su ɗebe kuɗin riban su zuba wa kansu to me aka yi me aka yi ba cinya ba kafar baya an ce karka ci kare ne sai aka je aka damu miyar kare sai aka ce a tsami naman a baka roman kurun ka sha to ba gwanda wasu bar maka baka je ka dauki kudin kai wani abu malamai sun ce abinda zaka yi da kudin riban ka karbo na banki ka aje a savings ne ko na makamancin wannan to sai ka yi lissafin interest din na shekara suna bada lissafi ai zaka ce a baka bank statement da ake bayarwa sai a lissafa ma nawa ne kudin ruwan da ya karu a wannan shekarar 2007 ɗinka da 2008 ko 2009 ɗinka nawa ne kudin ruwa a ce maka kudin ruwan kaza ne sai ka ɗauka sai ka je ka sai trip ɗin ƙasa sai ka zuba a unguwarku sai ka ɗauka sai ka je ka tona rijiya sai ka ɗauka sai ka je ka yashe kwata sai ka ɗauka sai ka je ka gyara hanya duka waɗannan aiki da zai taimaki al'umma gaba ɗaya wannan abu ne mai kyau kai amfani da wannan kuɗin na riba kai amma ba ka da lada ko da kobo don kuɗin ba naka bane kuɗin haram to da kabarwa da kabarwa da kabarwa kafirai fa yanzu bankunan ƙasar nan gaba kiɗinsu mafi rinjayensu duk bankunan arna ne ba na musulmi ba ne hannun jarin duk yawanci nasu ne yawanci bankunan da ke gani wallahi ba bankunan musulmi ba ne duna arna ne to ka je ka ta tara musu riba zo su ta yakan addinin ka to wannan shine dan dama dama to ya zama larura ajiyar banki wannan shine fatawar da malamai suka fara in baka bari in baka kai kudin ba banki ba da dare zo a kashe ka a kashe iyalanka a ɗebe kudin baka da safety baka da security a motar kama za a zo a buge ka a dauke a gidan gashi nan dai to ganda ma ka je ka kai bankin ka ajiye abu na mutum ya kuma zai iya ajiyewa a gida bai da matsala sai ka ajiye su a gida gaskiya shi ya kuma sa in ko ba za ka iya ba kana da abin nan jin tsoron me zai biyo baya to ka je ka ajiye alal larurati amma kada ka yadda ka ci kudin ruwa wattaqun nar allati uiddat lil kafirin sai Allah ya ce mai aya ta karshe وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون shikenan Allah ya ce ku bi Allah ku bi manzon Allah sai ku samu rahama shikenan in kun bi Allah kun bi manzon Allah sai ku samu rahama Allah muke roƙo ya mana rahama kuma ya fi mana kurakuran mu Allah ya samu cika da imani nake kuna insha Allah ta'ala سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك wannan mai tambaya yake cewa da Allah malam menene bambanci tsakanin tsafi sihiri da tsubbu tsafi asiri sihiri da tsubbu so ni dai a fahimta ta kuma abin da na sani shine kalmomi ne da bahaushe yake amfani da su wajen bayani akan asihir tsafi wani lokacin bahaushe ya ce asiri wani lokacin ya ce sihiri to wanda ma tsubbu za ka iya cewa kamar irin kulumboto da malamai suke yi na gargajiya ana cewa malaman tsubbu wanda za su zo suna masu rubuta maka layu su baka ka rataya a baka ka ka makala maganin farin jini maganin barawo kaga wannan ba ba tsafi bane daura layu da su wani rubutun sha da su waye masu yin wannan su ne ake ce da su malaman tsubbu tsubbu bahaushe ya juya shi ne yana nufin tibbu malaman tibbu a tib magani to shine da wasu ake cewa tsubbu an gane ko yawwa to malaman da suke waɗannan su ne ake ce da su malaman tsubbu to malamin tsubbu zai iya yin tsafi zai iya yawa kuma ba tsafi yayi ba mana dai malamin da yake irin waɗannan magungunan shi ne ake ce da shi malamin tsubbu irin waɗannan abubuwan kuma su ne ake ce da su tsubbu kuma sun ɗauko ne larabci kamar suke tsibbu to tsibbu ɗin kala kala ne akwai tsibbu almashru akwai kuma ghairul mashru magani da ya halatta da kuma magani da bai halatta ba yanzu misali dangane da qur'ani ya halatta idan mutum yana da ciwo ko rashin lafiya ko wata bukata ya dauki alqur'ani dukansa shifa'un ne wa nunazzilu min alqur'ani ma huwa shifa'un wa rahmatul lil mu'minin Allah ya ce qur'ani zai zama magani zaka iya karanta shi a cikin ruwa ka karanta shi a cikin ruwa ka sha kuma Allah warkar da kai fatiha ana yin rukiya da ita duk qur'ani ana yi amma a dauka a rubuta a bakin allo a sha wannan bai zo bane a nafsi ba a ce ayi ba ba a ce ayi ba manzo Allah bai yi ba kuma bai ce ayi ba to shi za ba ayi a addini ba wanda ya kuma gargajiya ne kurum daura laya a rataya ta ai abin nan da sauransu shi ma wannan baya cikin abin da annabi ya karantar bal ma ya hana man allaka tamimatan faqad ashraka duk wanda ya rataya laya ya shirka man allaka shay'an wukila ilayhi duk wanda ya rataya wani abu za a rataya masa imanin sa akan to kaga wannan ba sune magungunan shari'a ce amma a iya tofi a iya karantawa a iya karantawa a iya tawassuli ma ce Allah ka warkar da mu kaza ina fata ana fahimta to wani zai ce to kun gana mutane shan qur'ani ai amma dai kun ce su sha panadol da paracetamol ai haka suke faɗa i wanda ya sha paracetamol da panadol bai ce ya sha ne dan addini ba wanda ya sha capsule wanda ya je aka yi allura bai ce yayi ne dan addini da sunan addini ba amma kai da kake fa kana ganin cewa wannan wani abu ne na addini ma za ma ka samu lada a kai ko ba haka bane wato wannan shi yasa shi kuma abu na addini ana yi ne in nafsi ya ce ayi Allah ya rada mu ɗaliban Allah ya ce da Allah malam kai mun bayani dalla dalla yanda zan gane da waɗannan hukunce hukunce domin sun shiga min duhu na rasa yanda zan warware su saboda iyayena suna yi ya kawo wani lafazi ne larabci akwai kurakurai dai a cikin gashi nan dai zan karanta kamar yadda ya faɗa مثل صلاة أول الخميس أول خم... أول خميس أما خمس يسا من رجب وليلة من نصف شعبان وليلة من سبع وعشرين من رجب ووداء رمضان وصلاة يوم عاشوراء وصلاة القبر وصلاة الوالدين عند صلاة الوالدين وصلاة الأسبوع كل يوم وليلة منني ويخص بما يفعل فيه كل ذلك موضوع مكذوب على رسول الله to ai kai tambaya kuma ka ka ba da ansa a ciki duk wannan bayanan da kai gaba ɗaya ƙarya akai wa manzon Allah wai wani sallah duk alhamis din farko a watan Rajab ana yin sallah da kuma nisfu sha'ban in dai sha'ban ta raba biyu za a kwanan sallah da koyi ɗari ulhuwallahu kafa dubu kaza da sauransu da daren 27 na rajab da wanda ake na wada'u ramadan wai ban kwana da ramadan wai sallar ban kwana da ramadan da sallar ranar ashura da wata sallah wai salatul kabari da kuma sallar walidaini da sallar sati duka waɗannan gaba ɗaya ba annabi ne ya ce ayi ba bai san da su ba sahabbai ba san da su ba idan ka san wani abu da ake ce da shi ƙarya to wannan ita ce ƙarya ka nemi Allah ya tsare ka da ƙarya idan iyayenka suna iya za ka yi sai ka musu bayani ka ce ba a samu annabi yayi ba kuma bai ce yayi ba kuma ba dole ne sai sun fahimta a bakin ka ba in ba su fahimta a bakin ka ba ka hakura ka turo wani su ya fahimtar da su in ba a samu ba a jira zuwa wani lokaci ba faɗa za ka yi da su ba su ma gina su aka yi aka yi wannan illar malaman bid'a kenan duk abin da ba annabi ne ce ayi ba shi zai sai ga sun fi mai da hankali sa ka kai shi illar bid'a kenan in kaga kaga anan babu azumin litinin da alhamis kuma shine nasu yazo yace ayi ko ba ka bane babu magana sallar tahajjudi shine abin da Allah yace ayi wa min al-layli fatahajjad bihi nafilatan laka asa an yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda babu da haka akwai hadari a kiyaye kada a yi in kuma kana yi ne kuke fafatawa da su to kuma kai ka shiga cikin aikata abin da annabi bai ce ai ba kai ta musu addu'a kuma Allah ya ganar da su kada ka zama mai gaggawa ka ce dole sai sun gane yanzu tambaya ta ƙarshe wata tambaya ni da ban gane ta ba amma dai zan karanta ta ko wata ku zai gane ta ina son malam ya ƙara fahimtar da mu akan bambancin sallah ta azumin sunna da kuma sallah ko sallah ta azumi ko sallah da azumin sunna to sallah da azumi sai ce azumin sunna da kuma sallah da azumin mustahabbi ka gane tambayar sallah da azumin sunna da kuma sallah da azumin musabi to akwai wani wanda ya gane wani abu ta san kowa da irin fasaharsa yanzu haka wannan wani fasihi ne yayan kowa ta fasaha ne da mu ba mu gane da ba to salloli na farilla dai su ne kam salawat ko azumi na farilla shine na ramadan sai na bakanci ko ramuwa wancan sallan farilla din ma na wajibi akwai irin tayyatul masjid in ka shiga masallaci da sauransu azumin sunna kuma alhamis da litinin da salasata ayyam min kulli shahr amma ban san wani azumi kuma na mustahabi ba ko dai na farilla ne ko na sunna kuma sallah ma ko ta farilla ko ta sunna shikenan na'am to ni dai iya abin da na fahimta kenan Allah na bada an sa iya abin da na gane wanda ban gane ba kuma ka yafe mu abin da muka faɗa na daidai Allah ya ba mu lada na kuskure Allah ya mana afuwa wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh